أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna daɗa godiya da jinjina ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya bamu ikon dawa wannan guri domin ribantan daman da ya bamu da izinin Allah zamu ci gaba da karatu na wannan gorin sallah da Allah ya bamu ikon muka faro yau litini 20 ga watan Zulhijja shekara ta 1100 da arba'in da ɗaya wanda ke yayi daidai da goma ga watan august a shekara ta dubu biyu da ishirin kuma wannan shine darasi na bakwai wanda za mu ci gaba a cikin wannan littafi na hidayatul mustafi insha Allah za mu tashi in Allah da yau a fasulun fi bayani aka samil waƙfi haka ne ko? fasulun fi bayani aka samil waƙfi wannan babi na alwaqfu wal ibtida mun yi bayani can in an ce alwaqfu ko ba a ce alibtida ba akwai alibtida idan kana karatu misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم سيكسا تو wannan tsayawan da kai shi ake ce mishi alwaqfu menene fa'idan sanin alwaqf wal ibtida shine idan ka zo tsayawa akwai ko kuma ana son ka kula da inda ma'ana ya cika nan ne zaka tsaya domin alkur'ani maganan Allah ne ba maganan wani ba saboda haka kenan don ka ba da dama masu sauraron ka su fahimci abinda kake karantawa fahimta cikakkiya duk lokacin da ka ɗauko karatu sai kai kokari ka tsaya inda ya dace a tsaya idan kuma zaka tashi ka cigaba da karatu sai ka lura da kyau inda zaka tsaya inda ka tsaya idan ma'ana ta cika ma'ana ya cika sai ka tashi daga nan ka cigaba idan ma'ana bai cika ba to sai ka sake komawa daga baya ka sake ɗaukowa ka cigaba da karatunka ina fatan fahimci wannan hujja akan alwaqf wal ibtida shine kamar yadda muka bayani a baya wata ranar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mai kutuba yana ci yana kutuba sai ce man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya biya ga Allah da manzon sa faqad rashada hakika ya shirye tu sai ya ce kuma ya hada da waman ya asihi ma sai ya shiru kaga kenan ya tsaya inda bai dace ba ya hada wanda ya saba ma Allah da kuma wanda ya ma Allah biyayya a hukunci guda daya wannan kaga mustahil ba zai taba yiwa ba sanin alwakufo libtida ko fahimtar alwakufo libtida yana da alaka da ilimin luga yana da alaka da ilimin sanin mufradatul luga ka san ma'anan ɗaiɗaikun kalmomi kamar yadda muke koyo a cikin makarantunmu zaurika da makamancin wannan sannan kuma yana da alaka da ilimin ilimin nahau yana da alaka da ilimin nahau matukar alaka kuwa ba domin komai ba akwai inda za a samu ta'alluk lafzi akwai kuma inda za a samu ta'alluk ma'anawi za mu gani insha Allah ta'ala na'am daga cikin littattafan da aka rubuta akan matsala ta alwaqf wal ibtida a shiritar da kai a nuna maka ga inda ya kamata ka tsaya ga inda bai kamata ka tsaya ba akwai wannan littafi da za mu iya ganin shi ma'alimul waƙafi walitida ma'alimul waƙafi walitida afon ma'alimul litida ila ma'arifatul wuqufi walitida na babban malami kuma ƙari'i a sheikh mahmud khalil al-husari kusan wannan shi ba shi da wahala sosai ana samun shi malam khalil husri wanda dai muka sani mai kira'a to shine ya rubuta wannan littafi yana da kyau kowane makarancin alkur'ani a ce yana da wannan littafi din saboda zai taimaka maka ka fahimci ga inda ya kamata ka tsaya ga inda bai kamata ka tsaya ba ga inda ya kamata ka tashi ga inda bai kamata ka tashi ba ko maganan dan adam ne dan uwa ba shi halarsa ka ɗauko maganan wani ka tsaya inda ma'ana bai cika ba domin ma'anan da shi ke nufi wannan gutsuran magana da ka tsaya kai ba zai iya yiwa ya kawo ma'anan da ke nufi ba ma'alimul hitida alamomi na shirya ma'alim jam'i ne na ma'alam yana da ma'anar alamomi na shirya zuwa ga abin da ya shafi sanin ko fahimtar alukuf wal ibtida inda ya kamata mai karatu ya tsaya karatu yayin karatun alkur'ani da kuma inda ya kamata ya fara karatu yana da kyau a samu wannan littafi din yana da matukar muhimmanci Allah ka samu dace akwai a professor musa'i tayyar shi ma ya yi a kan wannan maudu'i din akwai nashi alukufin kur'ani alukufin kur'ani cikin dai suna aka akwai alukufin kur'ani kuma shi alukufin littata din na fahina da alaka da ma'ana akwai inda yake da alaka da ma'ana shi yasa suka karkasa mana ga inda ya kamata ka tsaya ga inda bai kamata ka tsaya ba yana da alaka ta kurkusa da ma'ana idan ka tsaya inda ma'ana ya cika inda magana ya cika shine zai bada ma'ana in ko baka tsaya inda ma'ana ya cika ba magana ta cika ba kalam jimla ta cika ba to ba za a samu cikakken ma'ana ba ashe ko kaga in dai har maganar mutum zai canja to ina kuma maganar Allah subhanahu wataala Allah ba abin wasa bane to Allah ya saka malaman da alheri kafin mu ci gaba bari mu danyo ni rubutu na yanda suka karkasa al-waqf din al-waqf wal ibtida kamar yadda muka bayani inda ka tsaya shine ake ce mishi al-waqf jam'in shi awqaf sannan kuma inda zaka fara karatu shine suke ce mishi al-ibtida to sun kasa awqaf din kashi hudu akwai alwakful ittirari sai alwakful ittibari sai alwakful intizari akwai kuma cikon dayan ɗana na aliftiyari ko Thank you. sai alkabi ko to akwai al'aukaf kashi guda hudu da suka fitar da su kamar haka na farko shine alwakfu alittirari daga ittirar duk lokacin da kake karatu shikenan sai atishawa ya bijiro maka ko tari ko ka shaƙi kaga wannan dole zaka bukaci mene tsayawa to shi ne ake ce mishi alwaqfu alittirari alwaqfu alittirari tsayawa wanda yake kai shi saboda mene bukatuwa saboda bukatuwa ko da kuma da sallama ne ko kuma mai gida ya kira ka sai ka tsaya ka amsa ko mahaifiya sai ka tsaya ka amsa kaga dai ai bukatuwa ce ta sa ka tsaya ko ya zama karkashin alwakfu al-ittirari sannan kuma sai alwakfu al-ikhtibari daga ikhtibar ikhtibar gwadawa wannan nau'i ne na tsayawa wanda idan kana karatu misali kina malamin ka sai tsari kai ce wannan wani irin wakfu ne anan kai wanda zaka jarraba ko kuma kai zaka jarraba dalibai wannan tsayawa da kai anan menene wani irin nau'in tsayawa ne watan nau'in tsayawa da za a yi domin a gwada mai karatu ya san irin wakfu da ya yi koko bai sani ba shin tam ne ko hasan ko kafi ko kuma kabe sai kuma wannan alintizari kana cikin karatun alkur'ani shikenan sai wani abu bijiro maka ko kuma mai gida zo yana magana da kai ko wani ko makamancin wannan to yayin da ya zo yana magana da kai sai kai sauri ka tsaya shi kuma sai ya shagaltu da wani abu sai ka tsaya kana jiran shi dan jiran shi nan da za ka yi domin mene domin ka saurare shi shine al-intizari daga intizar intizar yantazir ko sai kuma al-ikhtiyari wanda ke kai zaɓi naka ne ka tsaya a gurin to shi a lokacin iktibari wanda aka yi don a gwada mutum ya san irin nau'in da ya yi a tsaya wanda ya yi shi ne suka sa shi kuma kashi hudu a lokacin tam sai alhassan sai kuma alkabir na'am ya akwai alkafi ga shi ko sai kuma alkabir to su ne za mu gansu yanzu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin mu ci gaba idan kana karatu ka ɗauko aya tiryan-tiryan kana karantawa sai ka tsaya kila a ƙarƙen ayan sai kuma ka ci gaba da ayan da ke gaba to ita waccan nan kalman da ka tsaya a kanta ka yi wakafu ko? to za a iya samun abin da ake cewa alaƙa munasaba dangantaka tsakankaninta da kalman da ayan gaba ta zo da shi shi wannan dangantaka din shi ake ce mishi at-ta'alluq at-ta'alluq shine mene alaka alaka da ya kasance tsakankanin kalman da ka tsaya da kuma kalman da ke gaba ko da a cikin ko aya ɗaya ne za a iya samun wani a ta'alluk ɗin za a iya samun a ta'alluk ɗin to shi a ta'alluk ɗin sun kasa shi kashe biyu dole ne baka san wannan don ta hanyar ta hanyar ta'alluk ɗin ne za ka iya gane wani wakafi ne a nan gurin akwai التعلق المعنوي akwai kuma التعلق اللفظي shi التعلق المعنوي ya ɗabta wahala a bisa ta'allukan lafzi a ta'allukan lafzi shine zaka ga zaka kula da shi inda zaka gane shine zaka ga kalman da ka tsaya kai tana da alaka da kalman gaba ta wajen rawabit nahawiyya ta wajen ka'idojin nahawu misali fadin Allah madaukin sarki wannan fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama kafin nan fa la'annakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah kun ga fi dunya wal akhirah jar da majrun ko suna da alaka da mene suna da alaka da kalman baya saboda jar da majrun su suna da alaka da wata kalma ce kullun kaman abu ɗaya ne in aka ce jar da majrun ko zarf da mazruf misali wa ala allahi qasdu sabili wa minha ja'ir wa ala allahi qasdu sabili kaga idan ka tsaya nan don muka lura da kyau wa minha akwai wani harfi akwai harfi atufin ko kasan cewa tun da aka ce wa to dole za a kawo ta jumla a gaba tana da alaka da abin da ke baya ta hanyar wani harfi atufin din kamar misali tsayawa akan ismu kana wa kana allahu kasan cewa dole ne a kawo ciko ko domin an bar mene khabar kana bima ta'maluna khabira to kaga akwai alaka tsakankanin ismu kana da khabar kana watan kenan duk inda ka tsaya akan aya ko a cikin aya ne ka tsaya sai ka lura da kyau akwai hukuncin jar da majrur ka tsaya akan jar ga majrur ta gaba ko ismu kana ga khabaru hacan ko kuma ismu inna ga khabar inna can ko kuma ga fi'ili ga ga maf'ulu bihi fi'ili da fa'ili ga maf'ulu bihi can wa daraballahu masala daraballahu masala sai mutum yace daraballahu ya tsaya dole ka san cewa mene daraba din nan fi'ili ne wani iri muta'addi barakallahu fikum masala kaga wannan maf'ul bihi ne na mene daraba to kaga wannan akwai at-ta'alluq wanda yake lafzan wa ma'anan ya shafi lafz ya shafi ma'ana ina fatan mu dan fahimci bayanin ko to Allah shi dade yasari mana tare da kai na'am ila kam qismun tan qismul awqafu shin a bari dan ka mana wani abun nan akwai wata kira a shazza Allah sun ta'ala yana cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah kaga wa atimmul hajja wal umrata lillahi kaga nan jumla ce cikakkiya ko a kira'a sahihiya duka kira'o'in nan guda goma alamatul waqfi sai ka zo wal umrata lillah a gaban lillah nan ne alamatul waqfi ke to akwai tikra shazza wa atimul hajja to anan ne alamatul waqfi kuma yake anan wal umratu lillahi wal umratu da raf'a lillahi nan kuma wawu dan isti'nafiya ce kaga hukuncin da ke nan bai da alaka da hukuncin gaba to takhrijin kira'ar ita shadda din shine a lokacin jahiliya sun kasance duk lokacin da suka yi dawafi tsakankanin sa'ayi tsakankanin safa da marwa akwai gumaka guda biyu akan dutsen safa da marwa to sai su rinka shafan su domin mene ibada sai su rinka shafan su domin ibada idan suna aikin hajji ba ko umra shikenan to sai sai ya zama waɗansu suna ƙyamata ko kuma ƙira'ar ta zo tana bayani akan wa atimmul hajja idan ka tsaya a nan yana nuna aikin hajji inda haka fara to to dole sai ka karike shi ma'ana aikin hajji wajibi ne wal umratu lillahi amma aikin umra idan zaka yi to kai don Allah ne yana nuna hukuncin ba wajibi bane shi mun fahimci wannan ko me yasa ka fahimci haka saboda waqfu kawai saboda alwaqfu insha Allah ta'ala idan Allah bani ku akwai wani tafi alwaqful qur'ani wa ta'firuhu a fil fil ma'a fil fil fil fiqh al-islami ne ko makamancin wannan dai ku tayi ba shi da girma dai haka Allah ya bani iko bane da na dauko akwai waɗansu littattafai nan da nake ta faɗa ina ganin mu yana da kyau dan nuna su ko wannan shine ahsanul athar tarihin qurra'u duka guda 14 da mutawatirai da kuma waɗanda ba mutawatirai ba shawaz guda 4 ahsanul athar ina jin na ta faɗa mana shi ko wannan a shaykh khalil al-husari kari shi ya rubuta wannan littafi yana da kyau a samu wannan littafin ga tarihin ƙura'udin nan duka ga baki dai da marwaita da gare su insha Allah za a iya samun shi a nan babban dodo da yake karami ne in ba sami shagon mala ibrahim ma ba sami shi ba za ka iya downloading abinka in ka rubuta ahsanul asar fi tarihil qurra al ashar sai ka sa pdf shikenan kawai professor google zai turo maka sai ka downloading abinka wannan kuma littafin ita ce ar-ri'aya fi tajwidil qur'an wata tahqiqi lafzit tilawa na babban malami maki bin abi talib alkaisi wannan littafi kusan gaskiya yana ɗaya daga cikin littafan farko-farko da aka yi akan tajwidi a ƙarni na uku ko kuma farko-farkon ƙarni na hudu aka rubuta wannan littafi yana da kyau mu samu wannan littafin ar-ri'aya fi tajwidil qur'an wata haƙiƙi lafzin tilawa akwai sifatul huruf da dama waɗanda malaman yanzu ba sa kawo su saboda rashin fa'ida amma shi ya ka kawo su kunga akwai sifan jihar ko akwai kuma wata sifa almajihura a sifatul majihur majihur ba sifan jihar ba akwai kuma sifatul jaras akwai sifatul jaras ga sun da yawa ya ka kawo su waɗanda ma mutum ma bai ma ba kama taɓa jinsu ba to yana da kyau mu nemi waɗannan akwai almahatuf sifa ce ita ma mahtuf Allah ka samu dace wannan alminahul fikriya alminahul fikriya sharhi ne na jazariya kuma sharhi ne gaskiya mai karfin gaske tunda har matsalolin lugha yana fitarwa na cikin jazariya alminahul fikriya fi sharhi jazariya na al'allama mulla aliyu alkari bin suleiman muhammadu alkari mulla aliyu bin sultan ba suleiman ba sultan muhammad alkari yana da kyau a samu wani littafi sharhi ne na jazariya gaskiya sharhi ne mai karfin gaske sannan kuma ina ta faɗin alfurukun lugawiya ga figata alfurukun lugawiya littafi ne na luga zai kawo maka kalmomin da ake fahim ake dauka duk ma'anar su ne amma shi sai bambance maka kamar misali jalasa qa'ada zai maka bayani jalasa ya zauna qa'ada ya zauna ko to zai maka bayani idan mutum na zaune a na tsaye kai sai ya zauna shine zaka ce qa'ada daga nan ka samu maka amma yanda nake zauna akan kujerar da zan zauna a ƙasa to sai a ce jalasa kun gane as-sadaqu al-mahru me ya bambanci tsakankanin su alfurukul lugawiya yana da kyau mu samu wannan littafi shi ma da kyau na akwai nihayatul qawl mufid fi ilmi tajwid nihayatul qawl mufid fi ilmi tajwid shi ma littafi ne mai matukan fa'ida yana da kyau yan uwa mu sama sannan kuma wannan shine annashur fil qira'at al ashr na ibn jazari amin da zaka kira dole gaskiya sai kana da wannan tafi annashur fil qira'at al ashr littafi ne wanda ibn jazari ya tace kira'o'in gabaki da ya kawo sunan duk wata kira'a in ba ta anan to ba mutawatira bace shazza ce insha Allah ta'ala annashru fil qira'atil ashr kaji sunan ma na ibn jazari khatimatul muhaqqiqin shaykhul islam shaykhul kull wa imamul kull shine ya rubuta wannan littafi akwai littafin shi na mustalau nasu kawo amma kuma Allah bai wani iko ba sannan kuma wannan littafi da kuke gani hidayatul murid ila shuruhi matan jasariya ko matan bilin jasari littafai ne guda hudu na farko akwai alminahu fikiriya wacce nuna mana sai alla'alu isaniya sai attirazul mu'allama sai kuma aljawahirul mudiya shuruhu ne na littafin jasariya da muke karanta shuruhu ne guda hudu ga su aka hada kaga kenan kowanne zaka fa'idanci da shi Allah ka samu dace wannan kuma shi ma jami'in to ai mare zaka karatu sai da makami shi ma jami'ul mutun littafi ne akan tajwidi akwai al-muwaddih fi tajwidi fi tajwid akwai at-tamhid na ibn jazari littafi ne shi ma akan tajwidi at-tamhid wanda sai da ya rubuta shi kafin ya rubuta wannan shi ma littafi ne wanda yake mai karfin gaske sai kuma juhudul muqil sai kuma umdatul qari littafai ne guda hudu na tajwidi aka hada su guri da bil munasaba ga wani hidayatus sari ila tajwidi kalamil bari na ustaz usama mustafa shi ma yana da matukan kyau gaskiya to a gasan dalilin littafin malamai sun yi mana kokari hidayatul hidayatus sari as-sari mai tafiya ba hidayatus sari ila tajwidi kalamil bari yana da kyau a same su saboda haka karatu ba sai an mishi shiryen wa yawa in babu littafai karatu ba zai samu ba Allah ka samu dace to Allah ka ba mu karatun tsoronka tare kuma da aiki da shi bisa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka samu dace gabaki da mu to malam yace ila kam qismin tan qismul awqaful lati yakifu alaiha talilil qur'anil azim zuwa kashi nawa ne alukuf wanda makarancin alqur'ani ke tsayawa sun kashi nawa ne kalmar attali daga tilawa ne tala ya tulu tilawatan attali ismul fa'il ne na daga tilawa watan mai karatun alkurani tankasimu ila arba'ati aka samin sun karkasu ne zuwa kashi hudu akwai wakfu tam akwai wakfu kafin akwai hassan akwai kabir domin ji mai ma'anin alwakfu tam alwakfu tam yana da saukin ganewa musamman da ka san ma'ana duk inda ka ga Allah subhanahu ta'ala ya faro magana ko kuma ya kawo magana kan wani wata matsala to da yazo karken da Allah subhanahu ta'ala ya tashi sai karike matsalan nan a kila karken aya za a iya samu a cikin aya ma to bayan an kammala maganan nan ayan gaba kuma sai aka fara akan wani sabon magana mun fahimci wannan ko a gurguje na san muna da wayoyi mu duba suratu maryam mu duba suratu maryam mu duba suratu maryam fadin Allah madaukin sarki zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna kaga nan an magana ne an kammala magana akan wani annabi isa ko to sai can kuma Allah sai ce mini ma kana lillahi an yattakhidha min waladin kuma sai Allah sun ta'ala ya shiga magana akan tauhidi uluhiyya to qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun yamtarun mun sai akan kalmar ko to in ka lura da kyau yamtarun din nan ba ta da alaka da ma kana lillahi domin nan magana ne akan kisar annabi Musa can kuma magana ne akan tauhid uluhiyya ko annabi Isa shukran to yanzu kun ga tunda an tsaya a gurin da yake ma'ana ya cika to wannan waqfin shi ake ce mishi al-waqfu tam al-waqfu at-tam wannan shi inda kana dan fahimtar dan larabci inda kana dan fahimtar ta'al da anta da ijlis in Allah da zai dan maka saukin fahimta suratu maryam akwai waɗansu surorin da zaka ga ana yawan samun irin alwaqfu tam tare da su a cikin su idan muka dubi aya ta biyar, Allah na cewa wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya nan an yi magana ne akan wani annabi yahya ko to magana sai ta karike anan ma'ana kissar sai ta karike anan in muka duba kuma sai Allah ya fara magana akan wadhkur fi kitabi fil kitabi maryam to kaga kofi nan ya zama wani iri kaga dai inda kazo ka ce ka zo ka karanta kamar haka wasalamun alaihi yau maulida wa yau ya mutu wa yau mai yi ba'asu hayya kira a cita bin kafir sai kuma ka tashi wadhkur fil kitabi maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiya to tsaya wanda kai wa yawm wa yawma yub'asu hayya hayya kalma ce da muka tsaya kai ko za ga ma'ana ya riga an riga an kammala kissar annabi yahaya daga nan kuma sai aka fara akan malama maryam to kun ga nan wannan waqfu shine alwaqfu tam alwaqfu at-tam wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sai kuma Allah ya ci gaba da mini wala tujajilu ahlul kitabi kaga na an gama magana akan wani batu kuma sai aka fara magana akan wani batu daban to wannan shine shi ma alwaqfu tam ne to ina ganin yana da kyau a dan a dan lalibo ko ga surori nan da dama a dan lalibo ko yaya na'am na'am masha Allah barakallahu fikum Allah yana cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kaga an gama magana kan mu'mini ne ko sai kuma Allah ya ce innal ladhina kafaru sai aka tashi akan wani bangare wani faifan magana to kaga al muflihun sai wanda muka yi anan waqf ya zama al waqfu tam yana da saukin gane ganuwa wannan na'am na'am zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra sai kuma Allah ya ci gaba da magana mene wa yas'alunaka an dhil karnaini to sabra din nan ya zama al-waqf tam malamin mun fahimci nan ko to Allah ya saka mu kowa da alheri to zamu ji zamu dan da jin guda daya shikenan kawai wa inna rabbaka lahu al-azizul azizur rahim sai mene kazzabat samudul kaga gashi shi ma to shi ma ne ya kafu ya zama a lokacin tam mun fahimci wannan ko me yasa ke ce mishi a lokacin tam saboda mai karatu ya tsaya a inda ma'ana ya cika mai karatu ya tsaya a inda ma'ana ya cika to ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba a ina jin mun karanta manan ko mun karanta tafin ko to huwa lokafu ala kalimatin shine tsayawa akan kalma wata kalma al waqfu tam ma huwa lokafu tam wal waqfu ala kalimatin shine tsayawa akan wata kalma lam yata'allaq ma ba'da habiha abinda ke da alaka da ita abinda ke gabanta bai da alaka da ita wala bima qablaha sannan kuma bai da alaka da abin da ke kamanta lafazan wajen lafazi wala ma'anan da kuma wajen ma'ana kalwakafi alal muflihun misalin Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun sai aka tsaya ko sai kuma Allah ya ci gaba da innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum kai dai kasan cewa in ma aka ce al-muflihun rabo mai kyau ko ka dai san babu yadda za a yi kafir ya samu rabo mai kyau a lahira ba zai yi ba don Allah shi da kanshi yace shi mai adali ne shi adali adali ne to kaga anan da muka tsaya al-muflihun mun tsaya akan magana kan mummunai to in muka lura da kyau innal ladhina kafaru shin allazina kafaru tana da alaka da muflihun ba su da alaƙa da muflihun hakanan kuma wa ula'ika humul muflihun wa ula'ika hum wa ula'ika hum yanzu shin innal ladhina kafaru tana da alaƙa da allahum domin hum shi yana da alaƙa da almuflihun ne kaga tsayawan da muke aka muflihun ba ta da alaƙa da kalman gaba hakanan kalman gaban nan ba ta da alaka da kalman da ke kafin al-muflihun wannan ya zama al-waqfu at-tam babu alaka min jihatil ma'ana wa kadhalika min jihatil lafzi ba alaka kamar yadda muka sauran misalai jazakumullahu khaira sai kuma na biyu ma huwa al-waqfu al-kafi kalmar al-kafi ismul fa'il ne na kafa kafa ya isa ba fa kafa ba kafa ya isa kafin mai isa ko alaysa Allahu bi kafin abda wa kafa Allahu almu'minina alqital kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu ko ya'ud ko yaqut ko wani ma kike cewa kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajahun wa laysa lahu lisanu lahu wajahun amma wa laysa lahu lisan Allah ka samu dace to huwa lokufu ala kalimatin alwaqful kafi shine tsayawa akan wata kalma lam yata'allaq bima ba'daha biha abinda ke gabanta kalman da ke gabanta ba ta da alaka da ita haka ne ko wala bima qablaha ba kuma ba ta da alaka ita kalmar da ke gan ba ta da alaka da ke kafin kalmar da ka sa kai lafazan ta wajen lafazi bal ma'anan sai dai ta wajen ma'ana fakat kawai kal waqfi ala qawlihi la yu'minun fi awwal al-baqara Allah subhanahu wa ta'ala cewa innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haka ne ko sai ka tsaya karken aya ce ko sannan kuma sai aka ci gaba da mene khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa to mun tsaya akan kalmar la yu'minun yanzu idan ka lura da kyau ai ba a samu ni ba samu kana ba nan ko ba samu inna ba nan ba samu jar ba ba samu harfin nasubi ba ko adatu jazmin ba ko to idan muka lura da kyau nan tsayawan da kin muka yi anan la yu'minun ma'ana ta cika aga ana magana ne akan wani ne kafirai to idan muka lura ta wajen ka'idojin nahau ko kuma ta wajen lafazi kwata kwata babu alama babu alaka tsakankanin kalmar la yu'minun da kuma khatamallahu ala qulubihim inda misali mun karanta wannan wa kana Allahu bima ta'maluna khabira bima ta'maluna khabira idan muka zo wa kana Allahu lafzul jalala anan shine mene ismu kana ina khabaruha anan khabaru kana ko to da muka zo misali mai karatu da yazo sai ce wa kana Allah sai ya tsaya nan saboda nan ba sa gani ko ko shukwa jazakumullahu khairan nan guraren akwai alaka guda biyu na farko akwai alakatul akwai alaka ma lafziya waye ban sani ba wani ne zai fitin mana da me ne zai mana bayani me yasa ka samu alaka da ta'alluqul lafziya na na'am me yasa ka samu alaka ta lafziya nan saboda mai karatu da ya zo sai ce wa kanan Allah sai ya tsaya kanan mun san tana shiga mummini ne mubtada da khabar ko tana da ismi tana da khabari to dai mai karatu ya ce wa kanan Allah ya tsaya nan ya tsaya kan menene kuma nan kana na kisa ce ta hataju ila maza mubtada wa khabarin ko to sai aka tsaya kai wa kanan Allah magana bai cika ba kenan tana bukatan to kun ga an samu mene a ta'alluk allafzi kenan allafzi kenan saboda mana in dan mana gwari-gwari a cikin nawa kasan in ka ce ga fili sai mene idan ka ce ga mubtada sai mene Allahu khaliqu kulli shay'in Allahu latifun bi ibadihi Allahu lafzu jalala mubtada latifun bi ibadihi khabar ne sai mutum ya ce Allah sai ya tsaya to kaga na akwai alaka wacce wace wace iri akwai alaka lafzi a ta'alluq al-lafzi sannan kuma ta wajen ma'ana ma still akwai alaka a ta'alluq al-ma'nawi ba zan yi ko na fahimci gwargwarin wa 'ala Allahi fatawakkalu wa 'ala Allahi fatawakkalu sai mai karatu yace wa 'ala sai ya tsaya ya zo da mene jar amma ina majrur bai zo da shi ba kaga kenan dole yanzu amini dole a haɗe yanzu kaga ya rabe tsakankanin abubuwan da suke lazimai ne to kenan formular su shine duk inda kaga abubuwa lazimai guda biyu da ka ɗaya sai ɗaya haka suke a ka'idan nawo to shikenan alaka nan sai ka danganta duk ka ce alaka al-lafzi sannan kuma ta wajen ma'ana in ka fassara nan ka fassara nan za ga dai waɗanda ake magana a kansu a nan kazalika su ne ake magana a kansu a gaba kamar misali nan la yu'minun lalle waɗanda suka kafurta daidai ne kai musu wazi ko ba kai musu wazi ba za su ba za su imani da Allah ba sai Allah kuma nan sai aka tsaya nan ne karkin aya nan ne fasila fasila kenan wajen ilmul fawasil nan ne karkin aya bittifaqil ulama al-ad to sai ka ce khatamar nahu ala qulubihim to sai mu duba da kyau shin akwai wata kalma wacce take tare da wata wanda aka raba su kaga babu amma idan muka lura da kyau khatamar nahu nan khatama fi'li madhi ne ko to ko kuma yanzu nan khatamar nahu idan muka fassara shi ta wajen ma'ana Allah yayi toshiya a cikin zukatansu khatamallahu ala kulubihim Allah ya yi toshe a cikin zukatansu to sai mu duba da kyau mu gani Su wane ne Allah ya toshe a cikin zukatansu wane? ta ya kai muka gani ta wajen ma'ana barakan lafikun domin kulubihim wannan lamirin kun gane yana da alaka ta wajen ma'ana da mene waccan nan wawun din yana da alaka da domin ai wacin nan wawul jama'a ce ko wawul jama'a kuma tana da alaka da wasuwa ne allazina kafaru allazina kafaru mun banci wannan kuma na bayan Allah to Allah ka samu dace to saboda haka ashe alwaqful kafi mun karanta maku ha na'am mun karanta ko alwaqful huwa alwaqful kafi ma huwa alwaqful kafi huwa alwaqfu ala kalimatin shine tsayawa akan wata kalma Allah lam ya ta'allaq ma ba'da habiha abinda ke gabanta mun tsaya akan la yu'minun la ya ta lam ya ta'allaq ma ba'da habiha abinda ke gaban khatama domin khatama nan ba yana ta'alliki da la yu'minun ne ba domin khatama ai fili madi ne fili madi kuma la ya ta'allaq bi shay'in jar da marjir su ne suke da ta'alliki da ko mubtada ko fi'ili ko makamancin wannan dai ko zar da masruf misali aka ce jar majrur wa ala fi dunya wal akhirah yana da alaka da menene yana da alaka da kalman baya na malam wannan to za mu zuta min dunillahi eh kaga min dunillahi yana da alaka da mene ya abudun domin min min dunillahi jar da majrur ne ko to jar da majrur dole suna da suna jingine ne da wani fi'ili aljaru majrur la budda lakum min muta'alliqin inda suke cewa cikin nahwu kaga suna da alaka ne da mene da fi'ilin da ke bayan su wa ma kanu ya budun to shine nan yake son yi kamuna wal qufu ala kalimatin shine tsayawa kan wata kalma lam yata'allaq ma ba'da biha abin da ke gaban ta bai da alaka da ita wala bima qabla kuma bai da abin da ke da alaka da bayan ta lafzan tojan lafzi amma bal ma'anan amma sai dai tojan ma'ana ne kal waqfi ala qawlihi ta'ala la yu'minun fi qawli fi awal al-baqara kaman tsayawa kan la yu'minun a farkon suratul baqara li annaha ma ma ba'daha saboda tana da alaka da kalmar da ke gabanta ne la yu'minun ta wajen ma'ana su wane ne Allah ya toshe a cikin zukatansu su ne allazina kafaru allazina la yu'minun muta'alliqun bil kafirin wanda ke kuma la khatama Allah din yana da alaka ne da wani kafirai da aka ambata su a farkon aya din jama'a mun fahimci wannan ko misali na'am barakallahu fikum misali wannan shi kuma aka same shi ah alhamdulillahi rabbil alamin nan kun ga magana ta cika ko arrahmanir rahim sai kuma ka tashi aka ce mene maliki yawmiddin kaga arrahmanir rahim siffa ne ta wani ta Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin din nan to kuma can sai aka ce maliki yawmiddin yanzu kun ga maliki yawmiddin yana da alaka da wane arrahmanir rahim ta wajen mene ta wajen mana alwakuf ya zama alkafi to yan wa haka ake yi duk lokacin da kake tilan alkur'ani sai kai kokari ka dinka duba musafin ka dinka duba alaka tsakankanin kalmomin da ka tsaya da kalmomin da ke gaba da kuma na baya wannan shine zai baka dama sai ka dada fahimtan shi wannan alwakuf wal ibtida ina ƙara nana ta wannan alwakfu malamai sun ce in baka san shi baka san tajwidi ba alwakfu wal ibtida ko mun kwarewanka a hakamun nuna sakina mimu sakina mudud ka kawo na kirawoyi daban-daban ka kawo na ruwayoyi daban-daban ka kawo hujjoji da illoli to fa baka san tajwidi ba sai ka san alwaqfu al-ibtida kuma wannan alwaqfu al-ibtida kamar yadda ne bayani yana da alaka da tafsirin alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا to yanzu idan muka zo wa ma ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassarar alkur'ani illa Allah sai Allah shi kadai kun gane ko to baka tsaya nan ba sai ka wuce illa Allah war rasikhuna fil ilm sai ka tsaya nan kenan fassarar alkur'ani ma matabbata malamai matabbata cikin ilimi su ma sun sani kenan kaga kaga alkai atabi ko kuma jana ko kenan sai ya zanto ka hada ubangiji Allah su ta'ala da su wajen ka hada su da ubangiji Allah wajen hukunci amma idan ka zo ma ya alamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya sai ka tashi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun to kaga nan wakafi ya zan mene warra wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah ka danganta sanin cikakken tafsirin alqur'ani ga wane Allah shi kadai can kuma sai ka tashi ka ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina su kuma malamai matabbata a cikin ilimi suna cewa sun yi imani da wani da mutashabihat duka mutashabihat saukakke ne daga ubangiji Allah subhanahu wataala kaga nan alwaqaf ya zama ne kaga zama waqafi tam domin wannan wawu din ba za ta zama wawu atafin ba ana ce mata wawu istinafiya wawu da istinafiya wawu wacce aka aka fari sabon magana jama'a mun fahimci nan ko ashe kenan kaga malaman tafsiri malaman da suke karantar da mu tafsiri kenan suna bukatar wannan ilimi matuƙa saboda shine wannan zai bada dama a iya fitar da hukunce hukunce in ba a sani ba to za a je a hada wani hukunci da wani hukunci za a yi ta dambu kenan dambun kuma ba na zo ga dawo bannanta na na rama ba Allah ka samu dace ma huwa al-waqful hasan wani waqafi ne ake ce mishi al-waqful hasan to idan ku lura da kyau wannan alwakafin hassan din na za ku gaina da alaka kishiya ne na wani alwakafu da muka karanta a baya ɗayan biyun nan da muka karanta a baya ma huwa alwakafin hassan wani wakafi na ake ce mishi alhassan mai kyau huwa alwakafu ala kalimatin shine tsayawa akan kalma wata kalma ta'allaka ma ba'a da habiha abin da ke gabanta yana da alaka da ita wa bima qablaha yana kuma da alaka da abin da ke kafinta lafzan ta wajen lafazi amma bi sharti tamamil kalam da sharadin cikan magana inda tilkal kalima wajen wacannan kalma da kasa kal waqfi ala alhamdulillah fil fatiha li'anna rabb saboda kalmar rabb sifatullah siffa ce ta ne Allah subhanahu wataala au badal sifatullahu muta'alliqun bima ba'da kalima siffa ce ta Allah sun tala wanda yake da alaka da abin da ke mene yake gaban kalmar an magufa alaiha wacce aka tsaya kan tabiha da ita lafzan tojan lafazi alhamdulillah sai ka tsaya sai kuma sai aka ce mene rabbul alamin wane ne rabbul alamin shine dai Allah to wajen lirabi in ka zo alhamdulillah kaga alhamdu sai ka ce mubtada marfu bi dhamma zahira lillah jar da majrur muta'alliqani bi bi khabarin mahzuf taqdiruhu alhamdu sabitun lillahi mun fahimci wannan ko a bisa ga fahimtar wasu malaman nahawu sai ka ce rabbil alamin to lafazin rabbu tana matsayin menene tana matsayin siffa ce ta Allah kenan lafzul jalala sai zan menene mausuf ko man'ut rabbi sai zama ne sifa ka san a ka'idar nahau in aka samu mausuf ko man'ut sai mai gaba sai sifa na da man'ut shike ne kaga akwai alaka ko tsakankanin su ka misali misali ka ce fi kitabin maknun sai ka ce fi kitab sai ka tsaya ko da ya ce bishir da tamamul kalam wa innahu laqur'anun karimun la qur'anun karimun fi kitabin sai ka tsaya wa innahu la qur'anun karimun sai ka tsaya nan ai magana ya cika ko sai ka ce fi kitabin maknun kaga fi kitabin nan an samu ja da majrur suna da alaka ne da menene suna da alaka da kitabin domin suna ta'alliki ne da kitab to kenan kaga wannan wakafin ya fada cikin alwaqful na'am shukran ya fada cikin alwaqfu wani iri alhassan kenan duk inda kaga dai lafazin da ana hawance daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai aka tsaya a ɗaya daga cikinsu abin da suke lazimai ne an samu fi'ili an samu fa'ili sai aka tsaya ga maf'uli bihi can kuma gaba to shi kenan alaysa allahu bikafin to sai aka tsaya alaysa allahu bikafin aka tsaya nan kaga ai kafin ismul fa'il ne ya amalu amala fi'lihi abda maf'ul bihi ne na ismul fa'il to shikenan Allah ka samu dace Allah shi mana jagora zamu sani insha Allah ta'ala domin darasi na gaba insha Allah idan akwai tambaya sai ai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah ko tambihi na'am na'am wajen jarraba eh an yi tabi'iyya kenan ala wajen tabi'iyya na'am zai lafzin kenan tamam tamam tamam insha Allah ta'ala wa alaikum salam sosai kuwa wannan yayi insha Allah ta'ala na okay na wajen maliki yawmiddin ko eh afwan tunda an yi jarra a to zai zama kafi a hasan ne wannan ba wa alwaqful kafi ba hasan zai zama tunda an yi jarra maliki yawmiddin ko jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira malam wanne kenan mm anil ahilla wa yasalunaka ma za yunfikun na'am amma sai ka lura topic ɗin da ni yawo to kaga ashe daban-daban kenan wakfu time kenan watan shi wakfu time sai ka lura nan da aka tsaya da nan da aka tsaya an fi samun shakarken aya nan da aka tsaya da kuma ayin gaba shin suna da topic ɗaya ne ko theme guda ɗaya ne idan topic ɗin su different ne to shi kenan kaga wakfu time kenan eh amma za ka iya kuma kallon shi a cikin za ka iya samun shi a cikin aya ba sai lalai a karken aya ba amma a lokacin tam galibi an fi samun shi a karken aya ne galibi galibi wa alaikun salam wantala na'am fi duniya wal akhirah kaga ai fi duniya wal akhirah tana da alaka da menene ta tafakkaruna domin muta'alliq ne na jar da majrur kaga suna da alaka lafzan wa ma'anan ma kaga kenan ya zama ne ya zama ta zama hasan jazakumullahu khaira na'am watan a cikin wannan littafi ya kawo cikin wannan littafi na ma'alimul waqfi wal ihtida ya kawo wadansu matsalola mazhaban kowane qari'i wajen tsayawa wajen alwaqf wal ibtida yana da kyau a ce mun san wannan shi ibn kafir yana tsayawa ne a karken aya kawai mutulakan abu amun al-basri shi ya tamidul waqafa ala ru'usul ayi shi ma yana tsayawa ne karken aya imamu asim da imamu al-kisa'i su suna binciken duk inda ma'ana ne ya cika sai su tsaya kawai a gurin nan mun fahimci ne ko to ya kamata kira'an da kake yi kasan wannan ya an kaga gashi anan ya kawo sannan akwai alhawashi al-azhari ya sharhin jazariya shi ma ya kawo shi a karke to banda nan gaskiya ban ga su ne duk cikin dalilin da suka zo mun nan guda su ne guda biyu na ga kawai sun yi magana akan akan waɗannan auqaf din a nuna maka kowace kira'a shi kan lura da tamamul ma'ana ne kenan ba dole sai a karkin aya ba wannan kuma shine fi dacewa da sunna irin wakafi da imamu asim ke yi da kuma imamul kisa'i suke yi na mana alaikun sautillah na'am na'am na'am masha Allah to sai mu duba mu gani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum haka ne ko inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim to sai mu duma mu gani menene mutum menene manufan kawo takawa a cewa ji tsoron Allah saboda mene saboda ayi maka shimfida akan batun gaba maganar lahira mun fahimci wannan ko kaga kenan suna da alaka wajen mene wajen ma'ana ne to wannan waqf ya zama mene a akwai ta'alluq alkafi zai zama insha Allah ta'ala domin ittaqu rabbakum inna zalzalata sa domin inna ai ita ba ta ta'alluki da abin da ke bayan ta jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira na'am malam eh yana da alwaka foliptida ai shi yasa ce akwai malamai da dama da suke rubutu akan alwaka foliptida imamu dani shi ma yayi akwai malamai da dama da suka yi rubutu akan alwaka foliptida to kowane malami ka sama insha Allah ta'ala dai muna fatan zaka sami fa'ida matuka kuma ga wani abu nan afwan da Allah ga wani abu nan da nake son hararo mana galibi mu muna daukan cassette ne kawai mu saurari karatun al-Qur'an al-Qur'ani a ce wani yana da zakin murya wani yana da zakin murya an yi ban san wani inda zaka bincika me yasa ai kila shi bai da murya mai zaki ko kuma shi na jan madoji to a gaskiya kusan duk malaman nan dai suna kokari amma a Sheikh Khalil Husri shine yafi kirdadan ahkamul waqf din ya tsaya akai idan da zaka ji kaset din shi mabambanta zaka ji a wani guri ya tsaya a wani guri kuma bai tsaya ya wuce misali wa innakum latamurruna alaihim musbihin kaga ra'su aya ne ko zaka ji a wani tilawar ta sa tsaya a nan gurin sai kuma ya ci gaba da wabil layl sai ya tsaya sai to a wata wani musabba wani kuma tilawar zaka zaka ji ya hade ne wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl saboda atafi ne yayi to gaskiya yana da kyau idan zaka sami kasiri wanda zaka yi amfani da shi wajen bin tilawun alkur'ani koyan irin waɗannan hukunce hukuncen na Khalil Hussein kusan gaskiya yafi ba ina cewa sauran bai fi bane a su ma sun yi kokari aka saka musu da alheri domin ba za mu iya abin da su suka yi ba to ya za a yi kace ka kushe kuma gaskiya sun dace sosai kaga mai shawi kaga abdulbas ga dai sauran sanadi to yana da kyau a sama kuma mu gane malaman nan da muke jin kasar nasu akwai malaman da za ka bi ta karatun su kawai na kawai don kai don kai muraja'a ne kawai ba za ka ce za ka yi amfani da nasu kasar din ba wajen koyon galibin hukunci hukuncin kira'a ba misali in kana kana sauraron karatun shuraim sai dai ka yi amfani da shi wajen mene muraja'a kuma kana koyan kana sauraron maganan Allah ne ibadatan mun fahimci wannan ko amma irin waɗannan auqaf ɗin da sauransu to galibi kawai cikin sallah ne kawai suna dai kawai ibada ne mun fahimci wannan ko amma hakikatan wanda ya dauki musafi ya karanta tiryan tiryan kaman Khalil Husari kaman Huzaifi da sauransu to su ne zaka ga a hakam din nan suna kokari su ba na ce shuraim su dai ba sa kiyaye a su ma suna kokari suna kiyayewa Allah saka musu alheri mu ban wannan ko amma gaskiya babu kamar su Khalil Husari Allahu alam shi ma Abdul Shah Sufi yana yana yana kokarin kiyayewa sosai kuwa mu yi kokari mu sami irin waɗannan mu kiyaye waɗannan ma'anana na na ukafu nan in kana son ka ma'anan ka kiyaye sosai to kowane wakafu ka kiyaye ma'anansa ne tarifin sa in ka kiyaye ma'anansa tarifin sa ka duddubi ka duddubi fasar a ka duddubi misali daga cikin littattafai na tajwidi da wanda kuma ka rubuta akan aukafu din nan to sai ka zauna ka saurari karatun Khalil Husri insha Allah ta'ala zaka ji ko zaka ko yana kokari yana kiyayewa watan akwai waɗanda sukan yi tilawar domin karantarwa bayan ibada kuma akwai waɗanda suna da ibada ne to Allah ya karba mu kowa ga baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan dole ne ai wa haskaka din nan da dama ba mu